أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan al-muharram shekara ta 1435 hijira manzan da 36 hijira nan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna kan darasi na 47 a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria yau da ikon Allah da taimakonsa za mu dora kan inda muka tsaya idan ba manta ba har yanzu muna magana ne akan hukuncin neman gafara da istighfari da kuma addu'a ga mamaci wanda yake ba musulmi ba ya halatta ko bai halatta ba har ma muka yi magana akan hukuncin yi wa munafiki sallah ko na makamancin wannan to za mu mun tsaya ne a wancan sati akan hadisin da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa baffansa abu talib baban ali bin abi talibin ba shi da lafiya ya je ya duba shi ashe ajali ne ya zo masa da ya je sai tallata masa kalmar musulunci ya ce da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya tarar da manya manyan Qurayshawa suna kewaye da shi wannan bafana shi irin su Abu Jahal kenan da Abdullahi ibn Abi Umayyata suka hana shi suka ce kar ya ce la ilaha illallah kada ya bari ya mutu ala dinil ajaiz addinin gajiyayyu kamar zai faɗa suka ce yanzu atar gabo an millati abdul muttalib yanzu kana kyamar hanyar addinin babanka abdul muttalib wannan bawa dai ya ƙi faɗan wannan kalma ta la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita masa yana cewa ya am qul la ilaha illallah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah mana kalma ce da dan tsaya maka sai ce laula an tu'ayyirani quraishun yaquluna inna ma hamalahu ala dhalika aljaza da ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba su ce abin da ya sa nayi la ilaha illallah ko na faɗi la ilaha illallah tsorata nayi da firgita nayi la aqarrtu biha ainak da na faranta maka rai ya muhammadu na ce la ilaha illallah manzo Allah ce amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka dattijan nan dai bai ce la ilaha illallah ba Abu Talib dai bai ce la ilaha illallah ba yace saboda kada Qurayshawa su aibanta su ce su ce su ce ya gajiya ne ko kuma tsorita yayi sannan yazo yake cewa la ilaha illallah bai faɗa ba manzo Allah duk da haka saboda kauna da yake wannan mutumi dan yayi masa hidima ya masa wahala shi ya ɗauki nauyinsa ya kula da shi da yarintarsa ya ce zan yi ta neman maka gafara malam unha an ka matukar ba hana ni akan neman maka gafara ba dan shi kansa manzo Allah ya san akwai yiwuwar tunda wannan mutumin ba musulmi bane a hana shi neman masa gafara shi yasa ya ce malam unha anka da a ce kaga musulmi ne zai ma zai ma ce malam unha anka zai ce a hana ni neman maka gafara ba zai faɗa haka ba to shikenan sai fa akhadha almuslimuna yastaghfiruna limautahum alladhina matu wa hum mushrikun daga nan musulmi da suka samu labarin abin da ya faru kawai shikenan sai suka kama neman istighfari da neman gafara ga dukkan ainihin wato waɗanda suka ne suka mutu daga cikin mushrikai yan uwansu aka yi ta neman gafara din ko mushriki ne in ya mutu sai a ta neman masa gafara Allah kawai sai saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga annabi bai kamata ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su rinka neman gafara ga mushrikai sai ku ja layi anan ba bai dace ba bai kamata ba in ji Allah ga manzan Allah shi kansu shi aka fara ambata da kuma duk waɗanda suka yi imani su daina neman gafara ga waɗanda suke mushrikai ne kafirai walau kanu uli kurba ko da kuwa danginsu ne na kusa da su shine walau kanu uli kurba ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su yan wuta ne dan wanda ba musulmi ba daman yana cikin ashabul jahim wa anzalallahu fi abi talib Allah ya dada saukarwa dangane da wannan kissa ta Abu Talib akan kanshi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abinda Allah ya saukar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin ya Muhammadu ai baka shiryar da wanda ka so ya kai Muhammad baka shiryar da wanda ka so ina so mu kula da wannan ayar jama'a Allah ne ke gaya manzon Allah kai shirya ba a hannunka ba take ka shiryar da wanda ka so ka ga dama walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama mashi'ar ta shiryarwa a hannunwa take a hannun Allah take wa huwa alamu bil mutadin kuma Allah shi ya fi kowa sani dangane da shiryayyu ya fi kowa sanin waye shiryayye wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa nasa'i wa ahmad wa ibn jarir fi tafsiri duk sun ruwaito shi wa siyaqu lahu wa kada muslim kun ji dai manya manyan littattafan musulunci su suka fitar da wannan hadisi da suka nuna cewa mai abu talib ba musulmi bane kuma Allah ya hana manzon Allah ya neman masa gafara وكذا مسلم والزيادة الثانية له في بعض الأصول هكا إمام مسلم يا رويتو قال ما نبيو ناشني أوسو توشا لتتفين حديثي دا أكا رويتو كما ذكره الحافظ عن القرطبي كما يدى إمام الحافظ يا أمبتشي لقى إمام القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها كما أقول رواية البخاري دا وننسى ديكي كارا شيدا قوانا رواية دا مكفدا ووردت القصة من حديث أبي هريرة باتصال عند مسلم والترمذي وحسنه wannan kisa din ta zo a riwayar abi huraira a takaice a inda muslim ya fitar da ita da imamu tirmizi kuma tirmizi ya ce hadisi ne hasan wa indahuma ziyadatu salisa a wajen tirmizi da imamu muslim sun samu kari guda kari na uku din a cikin riwayar wal hakim da imamu hakim wa sahahu wa wafaqahu zahabi imamu hakim ya ce wannan hadisi sahihi ne imamu zahabi ya mai muwafaqa wa lahu ziyadatu al-ula kari na farko na shi ne wa huwa inda ibn jarir aidan min hadisi sa'id ibn al-musayyib mursala a wajen ibn jarir kuma du a riwayar amma sa'id ibn al-musayyabi hadisi ne mursali walakinahu fi hukm al-mawsul sai dai yana da hukunci na al-mawsul ma'ana hadisin da yake yana da cikakken isnadi kenan idan an ce mursal hadisi mursal shine tabi'i yace annabi ya ce tabi'i kanin sahabi kenan ma'ana tabi'i kaga almajirin sahabi ne sahabi shine yake da access to annabi ma'ana shi yake haduwa da manzon Allah ya karbi ilimi dama haka can din yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma kasan same sahabbai sai kasan sahabbai kuma tabi'ai kasan tabi'ai tabi'ai tabi'ina sai kuma su tabaul atba to ba yanda za a yi tabi'i da bai taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya ce a wurin malaman hadisi suna ganin wannan hadisin in dai tabi'i ne ya ce annabi ya ce to hadisi ya zama da'ifi kaga hanyar da ake gane hadisi mai rauni me yasa ya zama mai rauni yaya wanda bai ga annabi ba zai ce annabi ya ce na'am bai kamata ba ko sai dai ya ce sahabi ya ce annabi ya ce ya ba mu riwaya sai mu karba amma sahabi yana da dama ya ce annabi ya ce wannan tabi'i kenan ko to amma akwai matsala rashin ganin annabin kawai shine illar to ana samun karamin sahabi sahabi karami yaro ne wala'alla bai yi karatu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ke bada hadisi yana yaro karami amma dai ya ga annabi ina fata ana fahimta to kuma daga baya yayi karatu a hannun wasu manyan sahabbai su ce masa ai annabi ya ce to amma fa shi ma sahabi ne kuma su din ma me sahabbai ne sai dai su manyan sahabbai ne sun yi zamani da annabi sun ɗauki karatu a wajensa shi kuma lokacin da ake bada karatun la'alla yaro ne karami to shi kuma in ya zo shi ma sai ya ce annabi ya ce to shi kuma wannan me sunan shi wannan shine ake ce da shi mursalus sahabi a wurin malaman mustalahul hadith mursalus sahabi mursalus sahabi mursalus sahabi matsayin sahabi sahabantaka darajar sahabantaka to ta wuce idan sahabi ya faɗi magana a ce wai bara a karɓe ta ba saboda kimanta sahabi da darajar sahabi to a nan gurin ya ake yi malama da suka ce ai shi tabbas garanti tunda dai ya ga annabi kuma ya yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an tabbatar wannan hadisin a wurin sahabi dan uwansa ya ji dan akwai waɗansu hadisan da sahabi ne yaro ya yi karatu a hannun manyan tabi'ai ana samun sahabbai da suke karatu a hannun manyan mai tabi'ai a babin musalawal hadith da malaman karatun musalawa ake da za a ba da misalai akan irin wannan so anan na faɗi wannan ne don mu gane mursalu sahabi shi baya ba ba bane malaman hadisi shi suna karɓansa wannan a hanya kenan so anan abin da muke so mu ce ya zo shi a wata riwaya kamar yadda yadda yadda nan imam al-hakim ya kawo shi cewa afwan a ibn jarir ya kawo shi da riwayar sa'id ibn musayyab mursal amma yana da hukumul mawsul ya zo da wata riwaya da cikakken isnadi li'annahu huwa alladhi rawa al-hadith an al-musayyab bin hazan wa huwa walidu dan shine ruwaito daga hadisin daga musayyab عن المسيب ابن حزن daga musayyab ibn hazan kuma shi mahaifi ne gare shi so anan gurin abin da nake so in ce da ku ya ku yan uwana idan mun lura da waɗannan ayoyin da kuma kissa da ta faru abubuwa za su bayyana mana kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wajen baffansa da ya zo zai yi wafati ya yi ƙoƙarin ya bashi kalmar shahada waɗanda suke cewa baffan annabi sallallahu alaihi wasallama abu talib musulmi ne in har musulmi ne to meye buƙatar annabi ya ce ya yi kalmar shahada jama'a magana muke ta ilimi ba magana muke ta ƙungiyanci ko ra'ayi ko ɓangaranci ko mu haka muka rike ko haka malamanmu suka gaya mana ba shi muke ba muna magana ne akan ilimi tsagwararsa ko ba ka bane ba yanzu hadisi ne a gaban mu kuma mun ji suwaye suka ruwaito waɗannan hadisan manya manyan malamai na musulunci da littattafai na musulunci da duniya ta yi ittifaki a kansu ta karɓa ta yadda su suka ruwaito wannan hadisi suka ba da labari cewa annabi ya zo wajen baffansa baffansa na'am baffansa abu abu talib baban ali ya ba shi kalma kuma baffan nasa bai karɓi kalmar ba kuma haka ya cika din bai karbi kalmar ba ba wani abu da ya shafe mu za mu yi bayani ne haka riwaya ta faɗa haka annabi ya faɗa amana ilimi shine mu faɗi abin da aka faɗa babu kwaskwarima ka faɗi abin da aka faɗa shine amana ilmiya ai baffan annabi ne ai kaza ai na baffan annabi ne yana da matsayi na baffan annabi kuma annabi yana kaunarsa amma kuma harka ta musulunci kuma Allah bai bashi ba saboda mai saboda riwaya ga abin da ta shi a ai ya musulunta daga baya to daga baya a ina wacce ce bayan bayan ya muke musulunta haka haka masu faɗan suke faɗa ina gaya maka wannan dan zaka ji karo da ba mamaki kana zaune ka ji wani ya saki jiki yana cewa ai musulmi ne to wannan hadisin dai daga shi dai bai ƙara wannan fashi ba mutuwa ne yace shi kam ba zai mutu akan addinin ajaiz ba yace laula an tu'ayyirani quraishun la aqarartu biha ainaka da ba dan quraishawa kar su ayyara ni su aibanta ni ba da na faranta maka rai da na faranta maka rai laula harfun tina'in ne ai da ba don kar su ce kaza ba da na yi kaza to bai ba kuma shi yasa annabi ya ce zan ta neman maka gafara matukar ba a hana ni ba kuma din sai aka zo aka hana shi to ina ne aka hana shi ma kana lin nabiyyi walladina amanu bai dace ga wanda yake annabi ba da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara game ga mushrikai ka duba abun mamaki Allah da kansa sai an bace shi da kalmar mai al mushrik kuma yanzu wani sai ya zo ya ambace shi ya ce al-muslim Allahu yaqulu lahu al-mushrik wa anta taqulu lahu muslim hada tanaqud ainu tanaqud iya tanaqudi kenan iya contradiction cin karo ku kula da ayar ma kana lin nabiyyi wallazina amanu bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru ku tuna akan wa ake magana isar akan waye ake yi akan Abu Talib sai Allah ya ambace shi da wani suna yayi gamammiyar magana yace an yastaghfiru lil mushrikin kuma dan Allah ya dada karfafawa kaga akwai dangantaka ko walau kanu uli qurba ko da ku dangi ne na kusa to me ake neman jawabi sama da wannan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su yan wuta ne yan yan jahim ne ta yaya saboda ya ce shi ba zai mutu akan addinin musulunci ba shi sa wata riwaya manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi sallama duk cikin yan wuta ba wanda yake samun a sauƙaƙa masa azaba irin baffan shi yace ya neman masa alfarma a wutar ma sai da ibi ya neman masa alfarma ya ce ya ubangiji tabaraka wa ta'ala ina neman alfarma alfarman nan saboda shi ya rike annabi ya ce maka manzo Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza dan ku gane jama'a shiriya fa a hannun Allah take ba shiriya fa a hannun Allah take kana son danka kana kaunar sa amma wallahi sai ya kauce bota hanya kar tsin da zaka yi shi yace na neman masa yace ya ubangiji a sauƙaƙa mai azaba manzo Allah yace sai aka ce to an yadda gaushin wuta ne guda ɗaya za a ɗauka a sa ƙarƙashin tafin ƙafarsa na dama a da ɗauko gaushin wuta ƙwaya ɗaya a sa tafin ƙafarsa ta hagu haka za ta rinka tafarfasa shi sai ta tafarfasa ƙwaƙwalwarsa haka annabi ya faɗa wannan fa an yi alfarma ne gaushi ɗaya ne a ƙafa gaushi ɗaya wannan duk wannan jama'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan bayani bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bai ji daɗin abinda wannan bafa na shi masa da su sauransu Abu Jahal Qurayshawa manya manyan Quraysha suka yi suka hana wannan bafa na shi karban wannan kalma din ba sai ya ji damuwa sai Allah ya ce da shi ayya ai shiriya fa ba a hannunka take ba ba kai kake shiryar da wanda ka ga dama ba jama'a wannan manzon Allah ake gayawa walakin Allah yahdi man yasha alhali Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama akwai bayanai masu yawa a nan amma bari in takaice mana su bayanai da suka shafi aqida jama'a alhidaya malamai suna faɗa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ɗin hidaya shiriya ko shiryarwa kala biyu ce akwai hidayatu bayanin akwai hidayatu irshadin wa tawfiq shiriya ta bayani shiriya ta bayani da kuma shiriya ta dacewa waɗannan guda biyu ne ɗaya wani bangare yana da guda biyun gaba ɗaya a hannunsa wani bangare kuma ɗaya aka bashi za mu raba su tsakanin ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan hidayata ne ɗin shiriya ta bayani ta ƙwarewa da fasaha da bayani a yi ta bayani a fahimta a gane akwai wannan shirya hidaya kenan akwai kuma hidaya ta taufik dacewa wanda shiryarwa ne in an yi din a dace a karba ya shiga cikin zuciya a yi aiki da shi wannan ita ma shirya ne to sai Allah ya rike guda biyu ya ba wa manzan Allah ɗaya hidayatu bayanin din ta Allah ne hidayatu tawfiqin din ma ta Allah ce amma manzan Allah sai Allah ya bashi ɗaya bai bashi ɗaya ba sai ya bashi hidayatu bayan shiryarwa na bayani Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hidayatu tawfiq shiryarwa ta tawfiqi ta dacewa to wannan kuma bai bashi ba me dalili wannan ayar ita ta faɗa innaka la tahdi man ahbabta wannan wace hidaya ce a ciki hidayatu tawfiq kai baka shiryar da wanda kaga dama kenan kai baka dora wanda kaga dama akan musulunci ya zama musulmi ya zama mumini ba aya tana nufin hidayatu bayan bane kun gane dan hidayatu manzon Allah Allah ya bashi hidayatu bayan bayani dai manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani kowa ya fahimta amma a karɓi bayanin a ɗabbaka shi a musulunce ya shiga zuciyar mutum a ɗauke shi a sa shi a cikin zuciya aikin waye aikin Allah ne to idan mutum bai fahimci wannan ba to zai sha wahala kwarai da gaske sai ce a to yanzu kenan an nuna shi annabi ba mai shiryarwa ba ne alhali Allah ya yi bayani a shi mai shiryarwa ne so wannan shirya ɗin da Allah ya kore a nan wurin aya ce alhamdulillah ba ma wani hadisi bane ballanta a ce ko yana da rauni wannan shiriyar da Allah ya kore annabi sallallahu alaihi sallama shiriya ce ta tawfiq shi yasa ya tabbatar wa kansa a gaba yace walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala kuma sai ce wa huwa a'lamu bil muhtadin shi kuma Allah din shi fi kowa sani a'lamu ala wazni af'alu af'alu tafdil kenan Allah shi yafi kowa sanin me shi yafi kowa sanin suwaye ma shiryayyo yanzu a nan gurin abin da ke so ku daɗa fahimta idan da a ce Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidayatu tawfiq da bai ba Abu Talib ba da ya ba shi da ya ba shi kuma da Allah ya ba wa manzon Allah hidayatu tawfiq da manzon Allah zai tafo ya fito daga gidan nan hazinan ka'iban yana cikin bashin rai da bakin ciki da damuwa cewa wannan baffan nasa bai karbi kalma ba shine Allah ya saukar da wannan kai Muhammadu ba kai kake shiryar da wanda ga dama ba mu muke shiryar da wanda muka ga dama kuma mu muka fi kowa sanin masu waye shiryayyun in ji Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ku duba yadda za ku gane lamarin shirya a hannun Allah yake sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib Hamza ibn abdul muttalib dan uwan wannan dan uwan abu talib ne lokacin da aka je yaƙi aka kashe shi kisan da aka yi masa kisan bayi da kyau mummunan kisa aka kashe shi aka daddatsa shi gunduwa gunduwa aka masa sai da aka ɗauki hantarsa aka tauna ta wata ana ce da ita hindu wahashi shi ya kashe shi wahashi wannan washin Allah da hikima irin tasa kowane ɗaya daga cikin musulmi da ya kamata zai ji a ransa ka inna ma wannan ya kamata a ce yana wuta wutan ma ta masifa ko ba haka bane amma kuma malam daga baya sai musulunta wa hasuna islamuhu ko musuluncin sai kyau da yawa akwai waɗanda aka je yaƙi da su malam a yaƙi ko badar ko uhud suka kakkashe musulmi da yawa da su aka yi ta fafatawa amma daga ba suka musulunta dubi abu sufyan waye bai san tarihin abu sufyan ban ana magana akan rashin kirki da aka yi wa musulunci da kaza da kaza da kaza da kaza amma me ya faru daga baya musulunta yi kenan shirya a hannun wa take hannun Allah to a nan gurin ga malami mai wa'azi ko mai karantarwa ko ma waye iyakacin abin da yake kansa ya faɗakar ya yi bayani ya isar da saƙo wa al'umma iya daidai gwargwado abin da zai yi amma ɗaukan abin a cusa shi a cikin zuciyar mutane su yi aiki da wannan abin wannan aikin Allah ne a ga mutum malami ne wa'azi faɗakarwa amma sai kaga Allah ya jarrabe shi matarsa ba ta kan hanyarsa ba mamaki iya sunna iya karantarwa iya kaza amma Allah ya jarrabe shi matarsa buka ce ko ɗansa ya zama tantirin mara kirki babu wa'azin da baya yi mai babu karatun da baya yi mai inda shiryan nan tana hannun wani da mutum bai ɗauka bayar ba to duk ƙwarewar bayanin malami sai in Allah ya ga dama ne in kai bayanin zai ɗauka ya sashi a cikin zukatan mutane idan bai ga dama ba za ka yi ta bayaninka za dai a ji amma a yi aiki da abin da ka faɗa fa wannan kuma sai daga Allah idan mun fahimci wannan zai taimaka mana kwarai kwarai da gaske so in ji bature conclusively a takaice samari wannan riwaya a bisa wannan abin da ya tabbata da wasu ma maganganun za mu zo daga baya abu talib baffan annabi sallallahu alaihi sallama bai musulunta ba kuma Allah bai ga dama ya bashi musulunci ba haka kuma Allah ya tsara shikenan babu ba mu da wata dabara kuma ba za mu ce mu challenge ubangiji wal iyazu billah ba za mu zo mu ce kuma dan me ba la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan me yasa yayi kaza shi shi yake tambayan ku dan me yasa amma ko ba ku isa ku tambaye shi saboda me ba an fahimci wannan jayyid kenan duk wanda yake da yaya ko yake da kani ko yake da aboki ko yake da baba ko mama ko kanwa ko mata ko waye ma matukar ba musulmi ba ne matukar bai mutu da da musulunci ba to bai halatta ya je ya neman masa gafara ba ya daga hannu ya ce Allah ya fi masa Allah gafarta masa Allah masa abu Allah waje aljanna babu an hana ah to wanda ya fi kowa ma an hana shi a ya abokina ne ai tare muke aiki wallahi yana da mutunci a ai kaza kaza eh amma dai Allah ya ce a a wanda yake nuna maka izzatul islam daukakan musulunci da karfin musulunci ko mahaifinka ne kuma ba za ka daga ka ce Allah ya yafe masa ba zai yi ba dan Allah ya hana da Allah bai hana ba za a yi ta yi kuma haka yi ga dama ko ɗanka ne kuma ga annabi Nuhu da Allah ke ba da labari ya ce innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ɗana yana cin iyalaina ya Allah ɗana yana cin iyalai na min ahali kuma wa'adinka gaskiya ne kuma Allah kai fa kowa hukunci dabara yan hikima yi yake nuna ya ubangiji ɗana ɗana ɗana ya Allah ɗana gashi annabin Allah ne amma ɗansa bai imani da shi ba shine ina so wato in yi justifying ko in muku prove in tabbatar muku cewa shiriya ɗin nan fa wallahi a hannun Allah take yanzu kaga wannan annabin Allah ne je karanta kisa annabi Nuhu da ɗan shi duk ai wa'azin da ya zo ya kare ya yi imani da shi bai yi imani da shi ba wa nada nuhu ibnahu wa kana fi mazilin ya bunayya irkab ma'ana ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ما معنى إنه ليس من أهلك أي إنه ليس من أهل دينك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم سألت إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتئهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك labari abin da nake so in ce a nan gurin kun ga yanzu wannan annabi nuhu annabin Allah ga kuma ɗansa yace ya kai ɗana irkan ma'ana zo ka hau wannan jirgin na jirgin mun tsira ruwan dufa ne za a yi gama duniya da zai halakar da mutane ba zo ka hau mutum zo ka hau zo ka hau nan nan bai imani da shi ba kuma a duniya a lokacin duk wanda ya imani ya kamata ya zo ya hau wannan jirgin ya keɓance ɗan da ambato zo ka hau irkan ma'ana da Allah ku lura da ayar sai ce wala ta kun ma'al kafirin kanka zama ta cikin kafirai don duk wanda ya ƙi hau wannan jirgin yana cikin mai kafirai sai dan ya ce ya yadda ya zama cikin kafiran amma ya ce ni qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma astaghfirullah ya ce baba zan hau ga can wani dogon dutse babban dutse mai tsawo zai hana ni zai hana ruwa ya zo ya shanye ni nan hau wancan dutsen ba ruwa zaka roki Allah ya kawo ba zan hau dutse ba zan bi ka ba shine ma'anar ai ni ba zan bi ka ba gwanda in je hau wancan dutsen baban ya ce kai la asima yawma min amri llahi illa man rahim babu wani wanda zai kubuta a yau daga wannan ruwa na tufana sai dai wanda Allah ya mai rahama yana gama rufe baki wa hala bainahum al-mawj sai ga igiyar ruwa malam sai ta raba tsakanin annabi nuhu da shi da ɗansa fa kana min al-mughraqin kawai sai ya zamanto cikin nitsatsu Allah ya nitsar da shi ya kibar da shi ya halakar da shi labarin sai gari ruwa ya mamaye ya halakar da wanda zai halakar daga baya Allah ya ce ke ƙasa haɗe ruwanki kila ya ardu bula'i ibla'a ya bula'u haɗiya ibla'i ma aki in ji wani abu sai Allah abba mana ya ce ya ke ƙasa haɗiɗiye ruwanki ma aki ruwanki waya sama ya ke sama aqli'i ki kame ki rike shi ne iqla aqli'i Allah ya ce wa ghidal ma sai ruwan ya tsaya kat kasa ta tsotse ruwan sama ta rike ruwan sai ya zamanto ba komai wa qudiya al-amru Allah ya ce muka al'amari ya gudana ya zartu Allah ya ce an gama wakila bu'dan lil qaumi zalimin ne santa ta tabbata ga mutanen da suke kuma azzalumai ne wanda ba su yi imani ba annabi nuhu dai bai haƙura ba sai ya daga hannu yana kira ubangiji yana neman ɗansa a yi masa alfarma dai bayan an halakar da shi fa amma sai ta hikima irin ta annaba bai fito directly ba ya ubangiji wana da nuhun rabbahu faƙala rabbi inna ibni min ahli nuhu ya kira ubangijinsa Allah ne ke bawa labari wa manzan Allah kenan Nuhu ya kira ba mai gidan shi ubangijinsa kenan Nuhun rabbahu fa qala rabbi inna bani min ahli ce ya ubangiji dana dana yana cikin iyalina yana cikin iyalina yana cikin iyalina yana cikin jama'ata yana cikin mabiyana sai Allah ya ce ai sai ya ci gaba da cewa inna wa'adaka alhaqqu kuma ya Allah alƙawarinka kam gaskiya ne kai kuma ka cika mun sallama mun yadda to amma wa anta ahkamul hakimin wataƙila a iya yin wani abu kai fa kowa iya hukunci ka iya kai wanda ba musulmin ba ma ka kai shi aljanna ko ba haka bane a yi mana hukunci mai kyau ya Allah ka duba fasaha irin ta annabawa bai mutu fili ya ce ya Allah dan nan ka zaba bai ba sai ya ce ya Allah wa anta ahkamul hakimin kamar kai ne ka zo neman alfarma wajen wani to ka ga gashi dai abubuwa dai ga sun abubuwan da suka faru abin nan dai ka dai duba dai ka gani ya kamata a yi kawai an shi ne abu an ta haka mulhakimin Allah ya ce ya nuh innahu laysa min ahlik wannan yaron fa baya cikin iyalanka ana nufin baya cikin iyalanka addininka baya cikin yan addininka laysa min ahlik me nuna wannan me gaskata wannan tafsirin innahu amalun ghairu salih ma'anahu innahu amila amalan ghairu salihan kamar yadda wata kira ma ta zo haka ai ya aikata aiki ne ba na kwarai ba ya aikata aiki ba na kwarai ba ya aikata aiki ba na musulunci ba fala tasalni ma laysa laka bi ilmun Allah ya fusata ke ne ce kar ka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai kaga fassarar wa huwa a'lam bil mutadin ko kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi akai baka da ilimi akan yaronka inni a'izuka ina maka wa'azi Allah ne yake gaya nuku inni a'izuka ina maka wa'azi an takuna min aljahilin ka zamanto cikin waɗanda suke yin wauta take annabawan Allah da Allah ya faɗa suke ya daga hannu ce ya rab ya ubangiji inni a'udhu bika ni kuma ina neman tsarinka kaga can Allah ya ce inni a'izuka shi kuma sai ce inni a'udhu bika ni kuma ina neman tsarinka an as'alaka kada in sake roƙonka ma laisa li bihi ilmu abinda ba da ilimi ya Allah ka raba ni da ma daga hannu in roƙe ka abinda ba da ilimi ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni ya Allah idan baka gafarta mun ba kuji kuji uslubin da annabawa suke malam wajen neman afuwar ubangiji Allah Allah ka yafe mana idan baka gafarta mun ba wa tarhamni ya Allah idan baka yi mun rahama ba akun min al-khasirin zan zamanto cikin waɗanda suke hasara annabin Allah yake gaya wa Allah wannan bilisanin munkasir da harshe karyayyen harshe ya nuna gajiyawarsa gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala suna so ku fahimci wannan kisar ku gane ta yanzu wannan ya rage daraja annabi nu bai rage darajarsa ba abin da ya rage na darajarsa labari qur'ani ya bayar kuma haka ne yawa yawa kam nawa nawa ake samun annaba wanda iyayensu ba musulmi bane wannan baya taba annabtansu baya taba darajarsu baya taba komai Allah da ya halice su haka ga dama ya yanke hukunci to yaya wani kuma zai zo ya ce ba haka bane to shine inda ake fadawa cikin kuskure Allah gyara mana ووردت أيضا من حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وسعه ووافقه الذهبي وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار حديث امام الحاكم يا فتر دشي ده يا انغانتا شي امام الذهبي يا مسا موافقه kuma a cikin hadisin akwai ƙari na hudu da nan da muka gani a cikin kausain bracket kenan a haka yazo a wajen ibnu jarir mursal daga kuma wajen imam mujahid da kuma amr ibnu dinar wa an ali radiyallahu anhu qala to ga riwayar ali kuma رواية إمام النسائي للترمذي سكبتا سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان علي يتشي وترانا ناجلا بار ko na jiyo wani mutum yana neman gafara wa iyayensa guda biyu babansa da mamansa alhalin mushrikai ne ba musulmi bane aliyu ne ya jiyo da kunnensa wani yana neman gafara wa iyayensa shi muka ce ko mahaifinka ba musulmi bane bai halatta ka daga hannu ka ce Allah ya fi mai ba ba a faɗa kuma haka abin yake haka shari'a ta ce sai kai hakuri ka bi fa qultu tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikani ali ya ce yanzu neman gafara wa iyayenka kake yi alhalin ba musulmi bane فقال أليس قد استغفر ibrahimu li abihi wa huwa mushrik sai wannan mutum ya ce a yo annabi ibrahim ba ya nemi gafara wa babansa ba alhali baban nasa mushriki ne ta ku layi anan ina waɗanda suke cewa ai baba annabi ibrahim ba ai musulmi ne ka duba fitan inda Allah ya bada labari a cikin suratul an'am wa iz qala ibrahim li abihi azara li abihi azara li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara yanzu zaka riki gumaka su zamanto su ne allolinka jama'a nan qur'ani ne ya faɗa haka amma yanzu wani dan neman suna ko bayani irin nasa ko kare wata kungiya ko wata manufa sai ce ai ba babansa bane kuma ga can cikin suratu maryam Allah ya yi ta bayani yana cewa ya abati ya abati يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك إلى صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا أبتي واي يا أبتي وين يفسر يا أبتي يا بابانا أكيد to gashi nan kuma a hadisi yace a alaysa qad istaghfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrik ibrahim alaihissalam ba ya nemi gafara wa baban shi alhalin mushriki bane ba ashe babansa ne dan an ce baban annabi ibrahim mushriki ne ya taba darajarsa bai taba darajarsa ba bai taba darajarsa ba kala sai ce fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aliyu dai ya hana wancan mutumi wannan mutumi kuma ya bada hujja yace ya ai ai annabi ibrahim ma ya nemi gafara wa mahaifin shi kuma ba musulmi bane yanzu na so gane rikicin da ake na farko dai shi wancan mutumin ya ce baba Ibrahim ba musulmi bane wannan ko na biyu kuma ya ce annabi ibrahim ya nemi gafara wa babansa wanda ba musulmi ba kenan abin da ya din yana da yana da yana da hujja tunda annabin Allah ma ya taɓa yi aliyu da ya ga haka sai ya gub sai ya tafi gurin manzo Allah sallallahu ya bashi labari kaji kaji abin da ya faru malam kawai take sai Allah ya saukar da wannan aya kuma dan malamai suna cewa ana iya samun sababin nuzul na aya ya ta'addad ba wai guda ɗaya ba a aikata kaza kaza kuma aya takan iya sauka sama da daya dan yanzu wani zai ce to ga wancan kuma an kawo wannan ayar ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastakiru lil mushrikina walau kanu aba'ahum wa walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an fada wacce kissar kuma yanzu gashi an kawo wannan to ya za a yi ba matsala akwai ayoyin da suna iya sauka sau biyu ma da ta sauka wata matsalar ta faru da ta dace da wannan kuma a daɗa saukar da ita ina fata ana fahimta mumtaz kawai sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah ya ci gaba da cewa ka gani ko wama kana istighfaru ibrahim li abihi istighfarin annabi ibrahim ga babansa bai kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iya iya dan wani lokaci ne gajere da aka yi mashi alkawali فلما تبين له أنه عدو لله يا يند يا يند يبين غريش ونما في ناس مكين الله تبرأ منه سي برنت غريش يدين نيم متغافر إن إبراهيم لأواه حليم الله يتلل إبراهيم لأواه إن أنت أواه wato mutum mai yawan kuka yana komawa ga Allah halimun mutum ne mai juriya mai haƙuri sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ba ga shi kenan an bada ansa ba ma'ana eh ayar bata kore annabi Ibrahim ya nemi gafara wa baban shi ba eh lalle annabi Ibrahim ya nemi gafara wa mahaifinsa wani ɗan lokaci gajere amma daga baya da ya bayyana gare shi mushiriki ne shi kenan tabarra'a minhu sai barranta gare shi shine a cikin ayar ma sai yace ma kana nabi wal ladina amanu yastakbiru al mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum bayan bayan ya bayyana gare su annan ashabul jahim kenan kar wani yazo ya kafa maka hujja cewa a yawa annabi ibrahim ma ne magafara ga baban shi kawo maka wannan ayar sai ka ce kara gaba i ka san haka suke in an tashi yanka maka tsiyar in wani yana so ya kibe ka da wata aya sai ya baka rabi kai ta gumi kai ta fama ashe jawabin yana gaba yana baka ce ƙara gaba ƙara gaba ƙara gaba in ba alarama bane ka ce nemo alarama ya ƙara ma dan ni kan jawo ma ka ce mata wace ko ba gaba ne yawa sai ka shi da wawal atafi وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لعليم لأواه حليم wannan hadisin jama'a imamun nasa'i da imamu tirmidhi suka ruwaito shi in tirmidhi yace hadisi ne hasan wa hasanahu wa ibn jarir wal hakim wa ahmad duk sun ruwaito wa siyaqu lahu tsarin jerin gwanan hadisin na imamu ahmad ne wa isnadu hasanun da isnadi mai kyau وقال الحاكم صحيح الإسناد إمام الحاكم يقول جماعة أن حديثي فصحيح ني إسناد سباب قرا ووافقه الذهبي إمام الذهبي يقول أي قريقوا أبن حاكم يفضى ديني قلت إمام الألباني ذي قارن بياني ده حسككاوا يقول وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم wannan istighfari din da aka ce annabi Ibrahim yayi wa baban shi ko ba an ce annabi ibrahim ya neman gafara wa mahaifin shi ba to gashi qur'ani ma yayi bayanin irin yadda ya faɗa shine inda Allah ya faɗa a can ƙarshen suratu ibrahim kaga daɗin qur'ani da sunna kenan daman su ɗaya yake fassara ɗaya idan an faɗa abu a sunna sai ka koma qur'ani sai ka samu ƙarin bayani in an faɗa a qur'ani sai ka koma sunna ka samu ƙarin haske sai ya ce gashi nan qur'ani ya faɗa a ƙarshen suratu ibrahim ربنا اغفر لي أبي ولوالد ربنا, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كاغني ya ubangiji ka gafarta mun da ni da iyayena da muminai gaba daya ranar da zaka tayar da hisabi wannan shine istighfarin da yi wa qad zakara al mufassiruna anna hadha ad-du'a minhuma minhu kana ba'da wafati abihi malaman tafsiri suka ce wannan istighfari da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi tabbas bayan baban shi ya rasu ne yayi wa ba'da hijrati ila makkata bayan kuma yayi hijira ne zuwa ga makka kai yashhadu bidhalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiriha fi akhiriha al-ayatul madhkura dan ya zamanto yayi shaida ga wannan siyaki wannan tsarin jerin gwanan zance al-ayatul lati waradat ayoyin da suka zo fi akhiriha wato a karshe daga cikin su akwai al-ayatul madhkura ayat da muka ambata wa ala zalika saboda haka akan wannan fayan bagi an yakuna tabyinu al-madhkuru fi ayatil istighfari إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وان زي يتشاء تمنين ما بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bayan ya bayyana gare su cewa su yan wuta ne me ake nufi da wannan ya bayyana din me bayyana din to shine malam albani yake cewa to yanzu a nan gurin sai mu gane cewa wannan at-tabyin al-madhkur bayyana din da aka ambata a cikin ayanan ta istighfari wannan bayyana din ya kasance bayan baban shi ya rasu ne aidan wa kana zalika to bayyana din Allah ne yake sanarwa da shi in dai annabi ne Allah ne yake sanar da shi yace kai wannan fadan wuta ne ka daina neman masa gafara wanda yake cikin wuta ba wani gafarar zaka nema masa tunda ba musulmi bane ba wa qad akhraja ibn abi hatim bisanadin sahi wanda ba ta wanda kuma ba ba annabi ba fa ya zai bayyana gare shi karara abinda kaga ya cika da shi kaga har ya mutu bai kalmar shahada ba har ya mutu baya sallah halas ina da san mutumin zaka kamar ma musulmi ne yana tare da musulmi amma baya sallah wani ya ce bai taba gani yayi sallah ba ana tare da shi da abokanansa baya sallah kaga wannan ba musulmi bane waɗanda suke ɗan tawili mai suke ce a to ai dai yana kalmar shahada ai dai bai ce baya yi ba da yawan malamai suka ce fa tsakanin kafiri da musulmi sallah annabi ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawalin da yake tsakanin mu da mu da su bambancin mu da mu da su su suwa waɗancan as-salah ita ce sallah wanda yake sallah musulmi ne wanda baya sallah fa aljihun bayani salas yace wannan ibnu abi hatim ya irwaito wannan hadisin bi sanadin sahih kama qala suyuti fil fatawa kamar da imamu suyuti ya faɗa cikin littafin al fatawa mujalladi na biyu shafi na 400 419 kai afwan an ibn abbas qala ma zala ibrahim yastaghfiru li abi hatta mata a wata riwayar aka ce a to ai ibrahim bai gushe ba yana neman gafara wa mahaifin sai da ya rasu falamma mata ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi amma na an dada mana fassara wasu suka ce sai da sai da ya rasu sai yadda annabi ibrahim ya rasu Allah ya sanar da shi cewa ai mahaifinka ba kwa tare da shi yayi falam yastaghfir lahu afwan afwan afwan ba annabi ibrahim din ya rasu ba annabi ibrahim yana ta neman gafara wa mahaifin shi yana ta neman gafara sai da mahaifin ya rasu sai ya gane cewa lalle adu lahi tunda ya cika bai cika da kalmar shahada ba قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إمام النووي يا فدا cikin littafin المجموع شرح المهذب يا فدا cewa الصلاة على الكافر الدعاء الصلاة هنا بمعنى الدعاء الدعاء وكافري إمام النووي ne ya fada jama'a addu'a wa kafiri ay sallah wa kafiri wa du'a lahu da yi mai addu'a bil maghfira haram haramun ne bi nassil qur'ani wal ijma' da nassin qur'ani kamar yadda muka karanta da ijma'in malamai malamai an samu consensus na malamai gaba ɗaya cewa sun yi ijma'i ba a yi wa kafiri sallah sannan kuma ba a yi mashi addu'a ba ya mutu to ina waɗanda suke zuwa a gayyace su wani kafiri ya mutu saboda shi babba ne ko wurin aiki wuri ɗaya ko sana'a ta abin nan an gayyace su ya mutu abin mamaki waɗanda ba musulmi ba su je su yi masa ihun da za su yi masa da kaɗe-kaɗen da za su yi masa wai kuma wai wai wannan wai nuna girmamawa ne da mutunta wai musulmi ma sai a ce su zo su yi masa nasu addu'ar su yi sahu fa su yi sahu su saka gawar kafiri a gaba suna yi mata sallah saboda yana da maiko saboda yana da mulki saboda yana da wani abu a yi a gama kuma a yi a kilafo zai tafa tafa tafa tafa sun yi masa addu'a in islamic perspectives yadda musulunci yake suka yi masa to addinin musulunci ya ana wanda ba musulmi bane ka sa gawansa a gaba ka yi mai sallah ko kuma ka daga hannu maka abin wani bawan Allah an je ta'ziya wani babba ne ya rasu to aka ɗauke shi aka je za a je ta'ziya kuma abu mamaki ma malami ne to a cikin mota ana tafiya aka ce tab yau da za mu ga yadda za ta ƙare ga malam da shi aka tafi kuma ranka ya daɗe ne ya ce a zo a tafi ba musulmi ba ne wanda ya rasu ɗin babban mutum ne sai ranka ya daɗe ya ce a zo a tafi za a je a yi musu ta'ziya to ga kuma abin da aka faɗa da aka zo aka zauna aka kewaye sai aka ce to malam sai ya yi addu'a ko tun da dama an je guri ba cewa ake malam addu'a ba sai ce to jama'a jaddada niyya ya haka ya haka ce to jama'a jaddada niyya eh a jaddada niyya a jaddada niyya ba ku gane a jaddada niyya ba ko wala kowa ya san da wace niyya zai addu'a nan eh yana a jaddada niyya a jaddada niyya eh اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجدد نية اجدد نية kaga gafar gafara yana neman ta gawaye Allah ka gafarta wa musulmi Allah ka gafarta wa musulmi maza Allah ka gafarta wa musulmai mata ana amin amin eh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati amin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati amin ajaddada niyya ajaddada niyya wala mala haka aka aka gama addu'an nan ana gama sai ce alfata ce Allah ƙara haƙuri Allah ƙara haƙuri Allah ƙara haƙuri Allah ba da haƙuri Allah ba da juriya da dangana aka gama ya tattara ta ku aka yi ta dariya aka yi ta dariya aka yi ta dariya ya yi ko bai ba to wata ran ko za ka fada haka ake sai ka ce a jaddada niyya da ba dan Allah ya hana ba da sai mu da ba dan manzon Allah ya hana ba da sai mu amma ku lura shi mutum musulmi kullum yana ba da priority abin da yake sama da komai a wajensa maganar Allah da maganar manzon Allah abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa to shine kat baya babu compromise a kan in dai maganar Allah ne to ba a canjawa amma abin mamaki akwai wanda aka zo aka sa gawar gashi na gani suka shiga layi kawai kuma gawan wanda yake gaban ba musulmi bane ko ta rana an zo ne an yi hadarin mota ko hadarin menene sai aka zo aka hada gawan kawai gaba daya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba duk aka jera su gaba ki daya ce duk ai musu ai addu'a ne duk ai musu unfortunately kuma aka samu wanda ba musulmi shine a gaba ma wanda kuma a musulmin ma ka duba fa a musulmi ma a sunna annabi a cikin musulmi ma in an zo in dai da yawa ne suka mutu to annabi cewa yake ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'an waye yafi yawan hadda qur'ani waye masanin littafin Allah shi yake fara gabo gabato da shi gaban lema amma wannan wane ne fi kowa mulki wane ne fi kowa matsayi wane ne fi kowa ɗaukaka wane ne fi kowa daraja sai a haƙuri kuma kowane addini da irin dokokinsa da ka'idojinsa haka musulunci ya tsara haka Allah ya ce a yi kuma haka aka ga dama shari'ar musulunci ta bada dama sai a haƙuri a bi abin da shari'a ta ce sauran shari'o'in ma kuma su ma suna da irin nasu su yanzu sauran shari'o'in ba su shari'o'in suka ce musu kasi sallah ba ko ba ka ne ba ba shi ba sa yin sallah ba ba shi yasa ba su azumi ba to su ba su ji kunya ba sun ki su yi sallah ba su ji kunya ba sun ki su yi azumi to kai kuma ga abin da kai ma shari'a ka tace kada kai to kai kuma sai ka zo ka yi a a lakum dinukum waliya din rike addinin ka ne ma rike addini na amma dai muna fatan mu haɗu a ina a musulunci ina fatan kuna fahimta to wannan kenan to albani yayi mana bayani dangane da wannan wannan istighfari dangane da abin da ya faru da kuma maganar malamai akai muna fatan Allah ubangiji ya rangwanta mana wani sati insha Allah za mu kammale maganar sai mu shiga kuma bayani karar akan ita sallar jana'izan da yaya falalarta take ta wajen samun jama'a da yawa kuma waɗannan mutane ne idan suka yi maka sallah ake tsammanta maka samun rahama masu yawa da kaɗan akwai bambanci ko babu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh